أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fatul majid li sharhi kitab at-tauhid kama mance yau muna takwas ga watan rajab hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan daya miladiya na da 2024 sati da ya gabata mun hara karanta hadisin Nawas dan Sam'an radiyallahu anhu duk da cewa wannan hadisi Imam Al-Albani yayi raunanar da shi a cikin zilalul janna fi takhrij sunna amma hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake gaban shi wanda yake gabanin shi ya zamanto hadisi ne ingantacce kuma bambancin su kaɗan ne lafuzan 'yan kaɗan ne aka samu bambanci a cikin wani yanki na lafuzan wani hadisi amma kuma ma'anarsu ma'anarsu guda ɗaya ne shine tabbatarsuwa Allah maɗaukaki dukkan bauta za mu tashi kan gaba inda malam yake cewa wa qawluhu su'iqu wa kharru lillahi sujada qala as-sa'qu huwa al-ghashyu wa ma'ahu as-sujud akan wannan gaba muka tsaya fadar shi da ya ce su'iku wa kharru lillahi sujada sun some kuma sun wa Allah madaukaki sujada yace as-sa'qu kin nan ana nihin alghashi wani abin da zai lullube mutum wa ma'ahu as-sujud kuma suna tare hallo cikin sujada wa qawluhu fa yakunu awwalu man yarfa ra'sahu jibril sai kasance farkon wanda zai daga kanshi daga cikin mala'iku bayan sun ji magana Allah maɗaukaki suka so me shi ne Jibril alaihissalatu wassalam. Kala bi fathi awwali khabar, ka ce faikunu awwala sai kasance farkon wanda zai daga kai, kina awwala kin nan khabar ne na mubtada wanda ya zamanto ya yi jinkirin zowa. yakunu taqaddama ala ismiha sai jibril shine mene shine mubtada kin wa yajuzu al-aks kuma ya halitta aksin wancan wa ma'ana jibril ma'anar jibril shine abdullah kama Robin Jarir al-Tabari rahimahullah wa ghayruhu an Ali bin Hussein kamar yanda Muhammad bin Jarir al-Tabari rahimahullah da wani shi suka rawaito daga hadisin Ali dan Hussein qala kana ismu Jarir Jibril sunanan Jibril ya kasance Abdullah wasu Mika'il Ubaidullah wasu wa Israfil Abdurrahman wa kullu shay'in raja'a ila il fa huwa mu'abbadu lillahi azza wa jalla kina dukkan abin da ya koma ƙarshen shi kai ga il to manufar shi shine abin bawa ne na abin bauta na Allah madaukaki ayya bautawa Allah madaukaki wa fihi fadilatu jibril kuma a cikin wannan hadisi akwai falala ta jibril alayhis salam kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki ya ce a cikin suratul kautsar innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين إنه لقول رسول كريم للي ونه القرآن مي جرما فداتي دقا wahayi ne da Allah maɗaukaki yawa manzan shi mai karamci mai girma shine Jibril alaihissalam zai kuwatin wanda ya zamanto wajen ma'abucin ƙarhi da riƙon amana a cikin abin da Allah maɗaukaki mai na wahayi isas da wahayin wannan inda zil'arsh wajen ubangijin shi Allah maɗaukaki makinun mai kiyaye amana ne muta'in mai yawan biyayya ne wanda mala'iku suke mai yawan biyayya thamma amin nan kuma amintacce ne absa wahayi qala ibn kathir rahimahullah muhammad ibn kathir wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi qala yace innahu litablighi rasulin karim innahu litablighi rasulin karim lalle game da isas da manzanci da Allah maɗaukaki ya ɗora mishi ga zuwa manzanni da annabawa to manzo ne wanda ya zamanto mai karamci mai girma kala abu salih wafil aya abu salih ya ce a cikin wannan aya kala jibril ya dukulu fi saba'ina hijaban min nurin bighairi izini jibril na shiga cikin hijabi saba'in na haske ba tare da izini ba wali Ahmad bi isnadin sahih Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi da isnadi mai kyau an ibn Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata da shi kala yace ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Jibrila fi suratihi wa lahu 600 janah kullu janahin qad sadda al-ufuq yasqutu min janahihi min at-tahawi wad-durar wal-yaqut ma sha'a bihi alayhi jibril alaihissalam abdullahi dan masudi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga jibril da kamar da Allah madaukaki ya halicce shi wani lokaci mala'iku Allah ya ba su dama da za su canza daga halitta zuwa wata halitta shi yasa wani lokaci iya zuwa da kamar dihiyatul kalbi wani sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah madaukaki ya tsara mai kyau ya tsaga mai kyau wani lokaci in ya zo da wannan kama yake zuwa amma manzala sallallahu alaihi wasallama ya ga jibril da halittar da Allah madaukaki ya mishi walahu 600 jana iya da hukahukai 600 kullu janahin qad sadda al-ufuq kowane huhuke sai da ya kai ga ƙarshen duniya shashannin duniya duba ku ga girman jibril alaihi salam yasqutu min janahihi min at-tahawil akwai daga wannan fuka-fukan nan nashi wasu attahawil kayan kawa suke zuba wadur da wannan naka lu'ulu wal yaqut da duwatsu masu tsada wanda suke walƙiya kamar diyama za ka same su suna da walƙiya wani bula wani ja wani fatsi-fatsi masha abihi alaihim abinda Allah madaukake so da shi a kansu mallahu bihi alim masha Allah mallahu bihi alim abinda Allah madaukaki shine kadai masani da shi fa idza kana hadha izamu hadhihi almakhluqat idan ya zamanto wannan shine girman abeban halittu fa khaliquha a'zam tabbat mahalicin shine mafi girma wa ajal da mafi daukaka wa akbaru hadde mafi girma fa yakunu fakaifa yusawwa bihi ghairu fil ibada ta yaya ne dan mene za a daidaita Allah da wani shi a cikin ibada du'a'an wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan a bangaren roƙo da tsoro da kwadayi da dogaro wa ghairu zalika min al ibadat allati la yastahiquha ghairu da kuma bayan wannan na dangogin ibadodi wa'anda ba wanda ya cancance su sai Allah maɗaukaki. Fanzur ila halil mala'ikati wa shiddati khawfihim min Allah ta'ala. Mala ce ka yi tsokaci ya zuwa halin mala'iku da tsananin tsoronsu ga Allah maɗaukaki. Da zaran sun ji wahayi ga yanayin da suke shiga suna suma ne. Wakar ƙala ta'ala kuma bayan Allah maɗaukaki ya ce, Bal ibadun mukramu. mala'iku ba ɗiya ne na Allah ba kamar yadda mushrikai suke cewa ittakhadha Allahu walada subhana Allah ya tsarkata da wannan sai ya ce bal ibadun mukramun ya maida musu murtani akan cewa bayi ne wanda suke girmama abin girmamawa ana girmama su la yastahiqunahu la yasbaqunahu bil qawl la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amri ya'malun bassa shishigi ga zuwa wani al'amari na magana su ce Allah ya ce ko su yi wata magana gabanin Allah madaukaki ya umarce su da wani abu ba sa haka nan wahum bi amrihi ya'malun bal da umarnin Allah ne suke aiki na aikatawa da hannu ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun Allah madaukaki ce ya alamu ma bai da aidihim Allah madaukaki shine mafi sanin abinda ke gaba gabanin abinda suka fadi suka aikata haka abinda za su fadi su aikata Allah madaukaki ya san shi la yashfa'una illa liman irtada ba a ba su ceto sai ga wanda Allah madaukaki ya yarda a cece shi wa hum min khashyatihi mushfiqun su kuma halittu ne wanda dalilin tsoro suna jin tsoro kuma suna jin tausayin kansu waman yaqul minhum inni ilahun min dunillah min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimin dukkan wanda yace daga mala'iku a sanya ma sun ce misali ba wai za su fadi ba a dauka ɗaya daga cikin su zai ce inni ilah ni ubangiji ne abin bauta ne min dunillah kuma bayan Allah fadhalika wannan najzihi jahannam ba abinda zamu sakauta mushi sai da wutar jahannam kadhalika najzu zalimin kuma haka nan irin azabar da muka wa wancan mala'ika wanda ya kirarin allantaka haka zamu wa dukkan wanda ya tafarki wanda ya zalunci kanshi yayi shirka ko ya gama Allah ya gama Allah don Allah قوله فدا الله فدم منزل صلى الله عليه وسلم ديتي فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل جبريل زي كي وحي يزوا ga inda Allah madaukaki ya umarce shi min as-sama'i wal ard daga sama zuwa ƙasa wa hadha tamamul hadith malai yace kuma wannan shine cikamakin hadisi wal ayatul madhkuratu fi hadha al-bab wal ahadithu تقر تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة الله إله إلا الله ayoyin da aka ambata da na cikin wannan babe da hadisai da aka ambata muna da hadisi guda biyu tuqarriru at-tauhid suna tabbatar da tauhidi ne allazi huwa madlul shahadati Allah ilaha illallah wannan shine munuhata cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah fa innal malik azim domin lalle wanda ya mallaki komi mai girma alladhi tus'aqu al-amlaku min kalami wanda mala'iku suke suma daga maganar shi khawfan minhu wa mubahatan tsoro da kwarjini na Allah madaukaki tarjufu minhu al-makhluqatu wanda abeban halittu suna makarkata suna gilgiza alkamilu fi zatihi wa sifatihi wanda ya zamanto kammalalle ne a cikin zatin shi da sifofin shi wa ilmihi wa qudratihi kammalalle ne a cikin ilimin shi da kudrar shi ikon shi wa mulkihi da ikon shi wa izzihi da buwaye shi wa ghinahu da wadatar shi an jami'il an jami'i khalqihi game da dukkan abeban halittar shi waftiqaruhum jami'uhum ilai da talautuwar dukkansu ya zuwa ga Allah madaukaki wa nufudhu qadri qadrihi da zartar da abinda Allah madaukaki ya hukunta yasu wa tasarrufihi fihim li'ilmihi wa hikmatihi da yanda Allah madaukaki yake jujjuya al'amura a cikin su da ilimin shi da hikimar shi la yajuzu shar'an wala aqla baya halitta a shar'ance ko a hankalce أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليه بيا هلتا يزمنتو an sanya mai wani abokin tarayya daga cikin abeban halittar shi a cikin bauta allati hiya haqqu alaihim haqquhu alaihim wanda ya zamanto wannan bauta haƙƙin Allah ne madaukaki a kansu fa yakunu fa kaifa yuj'alu al-marbub rabban dan me za a sanya wa abin reno a sanya shi ne ubangiji wal abdu ma'budan kaifa yaya ne za a sanya bawa shine abin bauta aina zahabat uqulul mushriki ina hankulan mushrikai suka tayi subhanallahi amma yushrikun Allah madaukaki ya tsarkaka daga abin da suke hada bautar shi da wani wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Allah madaukaki na cewa cikin surat maryam dukkan dukkan abin halitta in kullum kowa man fi samawati wal ard dukkan abin da ke cikin sammai da kasai illa atir rahmani abda face sai ya zo gobe kiyama bawa ga ubangijin shi Allah madaukaki laqad ahsahum wa addahum adda Allah madaukaki ya kididdige su ya lissafa su lissafawa wa kulluhum dukkan su atihi yawmal qiyamati farda kowa zai zo wajen Allah madaukaki iya tsaye shi kadai fa idza kana al jami'u abidan idan ya zamanto dukkan abiban halitta wa'annan bayi ne falima yu'badu ba'd ya'budu ba'dhum ba'dan bila dalilin wala burhan dan mene shashan su za su yi kabautawa wani shashi ba tare da dalili ba da wata hujja domin wanda bai halitta ba wanda baya iya komi komi Allah ya kaddara mishi ya halicce shi ya bashi lahiya ya bashi arziki ya bashi hankali to ina ga wanda bai mallaka mai komi ba bai halicce shi ba dan me zai hada bauta Allah da wani Allah bal bi mujarradi ar-ra'yi wal ikhtira wal ibtida bari dai suna bautawa wani Allah ne tsantsan ra'ayi kawai ra'ayi ne da kirkirar ƙarya kuma da kirkiro abin da ya zama to ba gaskiya bane ba thumma qad arsala rusulahu min awwalihim ila akhirih kuma bugo da ƙari Allah madaukaki ya aiko manzannin shi tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshe tunziruhum an zalika shirk suna tsoratar da su daga wannan shirka wa tanhahum an ibadati ma Allah kuma tana hana su game da bautawa kuma bayan kuma bawan bayan Allah madaukaki anan malam yace intaha min sharhi sunan ibn majah daga wannan ne wannan magana ta kare daga sunan ibn majah qala al musannif rahimahullahu ta'ala fi masail wanda ya wallaha littafin na wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ce a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula tafsirul ayat akwai tafsirin wannan aya الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين أتكون وانا آية أكوي دليلي أكوي حجة نا lalata shirka musamman ma waɗanda suka ɗanhoro suka dogara da nagartattun bayi wahiyar ayatul lati qila kuma ita ce ayar da aka ce innaha taqta'u uruqa shajarati shirki min alqalb ita ce wadda take yanke jujuyoyin shirka daga zuciya. A salisatu mas'ala ta uku, tafsiru ƙaulihi, tafsirin fada Allah madaukaki da ya ce, Ƙalul haƙ wahul aliyul kabir. Mala'iku suka ce, a Jibril suka ce Allah ya faɗi gaskiya, wahul aliyul kabir kuma Allah shi ne al'aliyu madaukaki alkabir mai girma. Rabi'atu mas'ala ta hudu, sababu su'alihim an zalik dalilin akwai bayanin sababin tambaye su ga wannan alkhamisatu mas'ala ta biyar anna jibrila yujibuhum ba'da zalika bi qawlihi qala kaza wa kaza kinan jibrila alayhi salam na karba musu amsa na ba su amsa bayan sun yi wannan tambaya ne ya ce musu ai Allah ya ce kaza da kaza as-sadisatu mas'ala ta shida zikiru anna awwala man yarfa ra'sahu jibril akwai ambatan cikin wannan hadisi cewa farkon wanda zai daga kanshi bayan mala'iku sun suma da dalilin wahayi dalilin magana Allah madaukake shine jibril alayhis salam sabi'atu mas'ala ta bakwai annahu yaqulu li ahli samawati kulluhum kullihim li'annahum yas'aluna jibril suna iya gayawa dukkan wanda suke sama mala'ikun da suke kowace sama iya ba su amsa domin suna tambaye shi ma za qala rabbukum asaminatu mas'ala ta takwas anna al-ghashiya ya'ummu ahli samawati kulli- kullahum cewa wannan eh, rihewa da hankalinsu zai kicibe to wannan ya hada dukkan wanda suke sama mala'ikun da suke sama sammai a tasi'atu mas'ala ta takwa- ta tara irtijafu samawati li kalamillah cewa sammai za su gilgiza dalilin magana Allah madaukaki al'ashiratu mas'ala ta goma أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله جبريل شيني كي كي وحي يزوى عند الله مدوك كي أمرتش الهادية عشر ذكر استراق الشياطين أكوي أنبتن شي واشد النيسنا ساتا مغانا وحي الثانية عشر مسألة تقوم شابيو صفة ركوب بعضهم بعضا أكوي كما يندسكي hawan shashinsu wannan ya hau wannan wannan ya hau wancan wancan ya hau wancan a thalithatu ashar mas'ala ta goma sha uku irsalu shuhu akwai Allah madaukaki na aiko musu tartsatsi na tauraro wanda zai kona su arabiatu ashar mas'ala ta goma sha hudu annahu taratan yudrikuhu shihabu qabla an yulqiyaha wa taratan yulqiyaha fi udhni waliyhi min min al-ins kabla an yudriko akwai bayanin cewa wani lokaci tartsatsun wannan zai riski aljani ko shaidan gabanin ya jeho wannan magana ga waliyin shi wani lokaci kuma na kai ga hai sai ya jeho wannan magana ga waliyin shi boka ko kuma dan duba ko dan sihiri daga mutane kabla an yudrikahu gabanin wannan tartsatsi ko tauraro ya riske shi alhamisa ta ashar mas'ala ta goma sha biyar kaunul kahini ya suduku ba'adal ahyan akwai wani lokaci boka na yin gaskiya amma el kaɗan kamar yadda muka gani a cikin maganar shi ɗari to zai yi ƙarya ɗari ya yi gaskiya guda sadisa ta ashar mas'ala ta goma sha shida kaunuhu ya kazibu ma'aha mi'ata kaziba cewa da wannan gaskiya ɗaya da ya samu shaidan ya jefa mashi to zai yi ƙarya ɗari a kanta a sabi'a ta ashar matsala ta goma sha bakwai annahu lam yusaddaq kadhibuhu illa bi tilkal kalima allati sumi'at min as-sama mutane ba sa gaskatar da zancen boka sai da wannan ƙarya sai da ba suna gaskatar da ƙaryar shi su ɗauke ta kamar gaskiya ne sai da dalilin wannan kalma guda ɗaya ko magana ita gaskiya da yi da aka jiyo mishi daga sama asamina to ashar mas'ala ta goma sha takwas kabulun nufus lil batili karɓar rai rayuka suna karɓar ƙarya da ɓanna kaifa ya ta'allaquna bi wahidatin wala ya'tabiruna bi mi'a yanda mutane suke ɗan faruwa da kalma ta gaskiya ɗaya boka ko dan sirri ya faɗi abu a dace da haka nan ɗaya amma kuma ya zo ya yi kallaulaya musu ƙarya haddari amma kuma ba sa hankalta da haka a tasi'a ta ashar masala ta goma sha tara kaunuhum ya ta'allaka ya talaqqa ba'duhum min ba'din tilka al-kalimata wa yahfazunaha wa yastadilluna biha cewa shaydannai zai za su yi ka wannan ya gaya wa wannan wannan ya gaya wa wancan wannan kalma kuma su kiyaye ta su hardace ta kuma su kawo hujja da ita al-20 mas'ala ta 20 ithbatu sifati khilafan lil ash'ariyyati al-mu'attila akwai tabbatar da sifofin Allah madaukaki sabanin ash'ariya wanda ash'ira wanda suka korewa Allah madaukaki sifofi al-hadiyata wal 20 mas'ala ta 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل akwai bayanin cewa wannan akwai bayani karara kan cewa wannan girgiza da su ma da mala'iku suke yi sun yi shi ne dalilin tsoron Allah mai girma da buwaya. Asaniyatu wal 20 masala ta 22 annahum yakhruna lillahi sujada cewa mala'iku suna zubewa da suwa Allah madaukaki sujada. Ina ga sai mu tsaya akan wannan ƙarshen gaba abinda muka wari daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk